الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina jin shida ne ko bakwai shida ne ko shida ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan cibiya ta muhassasatu salafiya a cikin wannan masallaci domin gabatar da karatu ainihin wato a cikin littafin sulamul usul littafi ne wallafar babban malami hafiz alhakami rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma a cikin wannan littafi mun tsaya ne a baiti na ɗari da arba'in da hudu ina zaton ko ɗari da arba'in da hudu za mu tashi ɗari da arba'in da biyar bayan dogon hutu da muka tafi sakamakon ainihin wato cutar corona allah maɗaukakin sarki ya ƙara kiyashe mu kuma tsare mu da annoba irin wannan da makamantan darasin da ya gabata na ƙarshe darasi na tara mun yi karatu ne akan ziyara inda malam ya ce ziyara ta kasu kashe uku akwai ainihin wato ziyara ta sunna akwai ziyara ta bid'a akwai ziyara ta shirka ita ziyara ta sunna ita ce ziyarar da ainihin wato mai kai ziyarar ya kai ziyara makabarta domin ta tuna masa lahira domin ya yi addu'a ga waɗanda suke kwanci a cikin wannan makabarta nema musu gafara da abuwa daga tuntuban da suka yi a rayuwarsu sannan daga cikin sharaɗin ta ya zamanto ba takakkiya ya yanki tiket na mota ko na jirgi domin zuwa wannan makabartar a makabarta ce ta unguwarsu ko ta kusa da su ya tafi domin zuciyarsa ta yi laushi wato burace-buracen duniya su masa sauƙi su tuna masa cewa akwai gobe alkiyama shi ma zai shiga wannan gida sannan waɗanda suke ciki suna buƙata a matsayin na ɗan uwansu musulmi su kam aikin su ya tsaya can da aka suna buƙatar addu'o'i irin nasa a matsayin sa na mai ziyara da ire-iren sa sannan kamar yadda muka faɗa ya zamanto bai zamanto ya ya yi takakkiya zuwa wata makabarta da take wani gari ba sannan ya zamanto bai faɗi abin da yake haramtacce ba a shari'a kamar yadda wasu wawayen kan faɗi wasu abubuwa in suka je ziyara ko suka shiga makamarta wannan ziyara ita ce ta sunna an fahimta ko kamar yadda muka karanta a abin ko kuma ainihin wato ya nufi yin addu'a da kuma yin tawassuli kamun kafa da su waɗannan waɗanda suke kwance a cikin makabartar zuwa ga ubangiji mai rahama wannan ita kuma wato ya zamanto yana da wata bukata amma ya ke addu'a a gida sai ya tashi musamman ya tafi makabarta dan akwai wasu mutanen kirki da yake ganin bari ya je makabartar su sa baki ko kuma su sani ko kuma su share masa hanya su zama masa tsani zuwa ga ubangiji ya biya masa wannan bukatar ko ya yaye masa wannan damuwa din to ziyara makabarta da wannan niyyar niyyar ka je kai addu'a a can wa wata bukata ta ka ta alheri ko kuma wani abu da yake damun ka kana roƙon Allah ta'ala ya ainihin wato yaye maka shi amma ya zama na kaza makabarta ta zama a can zaka je kai wannan addu'a ko kuma yin tawassuli da su wa'anda suke kwance a cikin wannan ainihin wato makabarta to wannan ziyara ce ta bid'a fararriya ce kirkirarriya ce a addini ta kuma yi nesa da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ziyara ta ziyara ta uku kuma idan ya zamana shi mai ziyarar na cikin kabarin ma ya je ya roƙa ba ya je bane don yi musu addu'a ba ya je bane don ya tuna lahira ba kuma ya je bane ainihin wato don ya samu ladan ziyara a kawai shi sannan na farko ke da kaga ita ce ta sunna to sannan kuma sai ya zama shi da ya je kawai ya je ne don ya roƙi su matattun ko akwai wani kabari a ciki wanda yana ganin wannan mai kabarin zai iya biya masa bukata ko zai iya amsa kira in yi kira shi to sai ya je wannan makabarta domin ya roƙi wanda yake kwance a cikin wannan kabari to wannan ya yi shirka da Allah kuma shirkar ba babba kamar yadda muka karanta Allah ta'ala ba zai karɓi sallar ta farin lamu ballanta na ta nafila domin aikin sa ya rushe domin duk wanda ya wannan ya aikata shirka domin dukkan wani zunubi akwai sa ran Allah maɗaukakin sarki ya gafarta shi sai fa wanda ya kishiya wa ubangiji mai rahama kamar yadda muka karanta ko sannan bayan wannan sai kuma malam ya kawo wasu abubuwa da ake yi a makabarta ya ce kamar ainihin wato kunna fitila dama kabarin an saba ka'ida wajen yin sa an yi masa wani ɗan ɗaki an yi wata ƙofa shi shi kaɗai an yanki wani guri mai girma shi shi kadai ne a ciki an sa fankoki an sa fitilu kamar yadda in ka je kabarin shehu usman dan fodiyo abinda aka yi masa ka je daki guda ne za a ga shi ya kai tudun haka da girman sa shi kadai ne a ciki a cikin daki na fata an gane sai zamana an kunna fitila a wannan ainihin kan kabarin ko kuma an gina wani gini akan wannan kabarin to duk wanda ya yi wannan wannan mujaddadi mujaddadi ga addini a mai jaddada ainihin wato sunnar yahudu da nasara kamar yadda muka karanta fa innahu mujaddidun jihara li sunan yahudi wan nasara yace lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsawatar game da irin wannan dabi'u ya kuma la'anci mai yin irin wannan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi ya hana a ɗaukaka kabarin ya zama yayi tudu a ƙara kabarin ya wuce ɗari da ya wuce shibir idan aka zuba ƙasar abin da ya zama shibir sai a share sama sai a baje a ƙasa ko kuma a kai wa wani kabarin wanda shi ya zaizaye a zuba masa a can ba sai an tafi neman ƙasar tudu duk wanda aka tona kabarin sa aka zuba daidai shibir raguwar sai a zuba kaburburan da suka rubuta ko suka zaizaye sai a zuba a kai da aka dukkan wani kabari wanda ya ɗaukaka to ya yi umarni da a daidaita shi ba fa wai a yi gini ko a yi matsan ɗaki a'a kabari aka yi kawai ƙasa ce amma an tila ta saboda mu a irin tunanin mu kamar yadda muka yi a karatu kun tila wai duk wanda aka tona kabarin sa wai ƙasa gidansa ce na ta sai an mayar wanda ni ina ganin wannan yana taimakawa ma wajen lokacin damuna kaburbura su dinga rubuta saboda nauyin ƙasar kafin a zuba da yake bukata ragowar kuma a baje ta kila gurin da ya yi kwari don kar ya zama ya zama kwari ruwa yana taruwa a gurin kuma ya sa kafar gura su dinga rubuta sai a ce sai an jibga masa kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ainihin wato a a daidaita irin wannan kafar gura sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya tsawatar da kuma hani ga barin ainihin wato wuce iyaka wajen yabansa kamar yadda ainihin wato shaidan kan rudu mutane ya batar da su ya halakar da su ya ja su zuwa ga yau wannan kusan shi ne dai a dunkule abin da muka karanta a darasinmu na ƙarshe da aka za mu tashi kamar yadda na faɗa baiti na ɗari da arba'in da biyar بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إليهم قد خلوا وزادوا فانظر إليهم قد خلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد أقدوا ونسبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بأعظم الرفات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر فعل أولي التسييب والبحائر والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخ بل بعضهم قد صار من أفراخ يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فيا ليت شعري من أباح ذلك وأورد الأمة في المهالك فيا شديد التول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام أو بارك الصلوات Allah ya ce fanzur ilayhi kaga ya ce wa hazzara al-ummata an isra'i fa garrahum iblisu bistijra'i sai ce fa khalafuhu jaharatan wartakabu ma qad naha anhu wa lam yajtanib yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'ummarsa game da wuce iyaka a addini amma sai iblis ya ruɗe su bistijira'i da halakar wannan tasa fa khalafuhu sai suka saba wa waccan tsawatarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam jaharatan a fili wartakabu ma naha anhu suka kuma aikata abin nan da aka hana su walam yajtanibu ba su nisanci wannan abin da aka hane su ba sai ce fanzur ilayhim ka kalle su kada alau kada zalau lalle sun ketare iyaka wa zadu sun yi ƙari wa rafa'u bina'aha sun ɗaukaka bina'aha ginin da ke kan kaburbura ɗin wa shadu bishidi sannan sun gini sun yi gini bishidi da da siminti wal ajurri da tubali wal ahjari da duwar wasu aka samu akan kabarin su da aka ce kar su yi to duk sun yi waɗannan abubuwan kaga dai a galau wa zalu me suka yi yace rafa bina a sun daga ginin an ce kar a yi ginin ma sai suka yi ginin kuma suka daga wa shadu bil shidi sannan suka yi gini bil shidi da siminti wal ajurri da tubali wal ahjari da duwar wasu la siyama musamman ma fi hadhihi al a'sari a waɗannan zamanin da kan wal qanadil 'alayha awqadu sannan yace wa awqadu alƙanadil sun kunna fitulu alaiha akan kaburbura din an ce kar a kunna fitila sun kukkunna wa kam liwaqin wato tutoci da yawa fauqaha a saman kaburburan kada akadu suka kukkulla sun kunna tutoci kan kowane kabari sai da an sa tuta da sunan mai kabarin da sauransu wa nasabul a'lama sun kafa alamomi musamman in za su yi wani biki na idi da suke yi ko duk shekara ko duk wani lokacin ya zagayo da suke zuwa kan wannan kaburburan su yi to za ka ga aqadu al'alama sukan kakkafa alamomi warrayati da manyan tutuci waftatalu sun fituru bil a'zumin rufati da kasusuwa da diddigaggu sun fituru da mamatawa wani ya shekara kusan hamsin wani wani ɗari ba ya kasusuwa sun zama izaman baliyati sun zama da rigaggun kasusuwa amma mutum ya fi tuni yana zuwa ya kuka akan wannan kabarin duk shekara sai ya kashe kuɗi ya dinka sabon riga ya je an yi kaza an yi kaza ya je wannan gurin bal ya ce ba ma wannan ba naharu annahairu naharun annahadira sun soke dabbobin da ake sokewa irin raƙuma sun sassoke su fi suhiha a farfajiyar wannan kaburbura din fi'ila ulit tasib wannan aikin nasu bai da maraba daidai yake da aikin ulit tasibi ma'abota sa'iba wal baha'ir da ma'abota bahira zabi bayani insha Allah wal tamasul hajati sun nemi alhajati biyan bukatu irin bukatun da ba mai iya biyan su sai Allah amma sun nemi irin biyan wannan bukatu min mautahun daga matattun su wattakhadhu hawahum suka riki san zuciyarsu ilahahum shine abun bautar su abin da zuciyarsu take so shi za su ajsadahum iblis lallai tabbas iblis sadahum wato ya tsince su fi fikhati a cikin komarsa ko kuma ka ce qadsadahum iblisu tabbas iblisu ya farauce su fi fikhati a cikin tarkonsa ya dana musu tarko dan ya farauce su kuma ya kama bal yace ba ma wannan ba ba'dhum wasu daga cikin su qadsara min afrahi sun zama daga cikin mataimakansa su suke taimaka masa ba wai ya farauce su wasu sun zama 'yan cikin gida ba har sun saba da shi ai ya ba su ayyuka suna taya shi ya dubu domin suna kira ila ibadatul awsani zuwa ga bautata wa gumaka bil mali da dukiyarsu wan nafsi da ransu wa bil lisani da kuma harshen su ya laita shi'iri kai jona man aba hadalik waye zai halatta irin wannan fargaza irin wannan mummunan aiki kira zuwa ga bautar wani Allah mutum ka ga yana kashe kudinsa mutum yana kalwar da ya yarda ya mutu a irin wannan hanyar yana ganin daidai ne akwai jahilan cikin su wanda da ka ake jan su ba ma ba su da ma wani sani gani suke wannan hanyar ita ce ta daidai ita ce za ta kai su aljanna wa auratal ummata yace kai so ga wanda zai halatta irin wannan bambarma wa auradal ummata ya afkar da al'umma bil mahalik cikin mahalaka fa ya shadida dau ya mai yawan alheri wal in'ami da ni'imomi ilaika nashku gare ka muke kawo kuka ya Allah ka dubi yanda wasu suka shiga rigar addini suke ta halakar da mutane suke tabbatar da mutane ya Allah zuwa gare ka muke kawo kuka mihnatul islam irin wannan jarabawa da ta samu al'umma musulmi da ta samu musulunci an fahimta ko waɗannan su ne ainihin wato baitukan da muka karanta yake cewa fanzur ilayhi ya kai mumini kai duba kai kallo zuwa ga waɗannan mutane da ayyukansu lalle qad zalau sun ketare iyaka fil fi ahlil qubur game da abota kaburbura al hulul mufrid kuma wuce iyakar ma wadda take mai tsanani wadda Allah madaukakin sarki ya hale su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hale su game da irin wannan ketare iyakar wa zadu banda ma wannan sun ƙara game da abin da aka kawace su ko manzannin su suka hana su to sun ma yi ƙari me suka ƙara rafa'u bina'aha sun dinga ɗaukaka ginin kaburbura din wanda an hana kaɗan ɗinsa da mai yawan ko gini ɗan kaɗan an hana to sai suka zo ma ba ma ɗan kaɗan ɗin ba ɗaukaka shi suka yi daga an yi daji guda an yi wata bukka an yi wata bogular an yi siminti an yi tayani an sa fankoki an sa kuma ainihin wato a a fitilu kaji za a ga wasu magunguna da an musu an ce gini ko bulo ɗaya kar a ɗora a gina shi to ba bulo ɗaya ba bulallika aka zo ba kwas ɗaya ba ba kwas ba ɗaci ma aka yi gaba ɗaya aka yi masa rumfa aka rufe shi da kwano aka yi filasta aka sa taya sannan kuma aka kawo kuturu da fankoki aka sa shi ne ma'ana wazadu bayan wuce iyakar kuma ma sun yi ƙari akan abin da aka hane su din washadu suka yi gini bishi da siminti kamar yadda muka ambata wal ajur da tubali bulok wal ahjar sannan a kawo su duwatsu masu dan dishe dishe shi ne ahjar ko dutsen wuta ko kuma irin za a ga wasu kaburburan dutsen wuta ko irin wannan dutsen wuta da za a ga ko dan dishe dishe a cikin sa in kuma yanzu ne kusa kusa tayar dan akwai kaburburan da za ka je ga an yi tayar da shi bayan an yi gini kuma an sa tayar Malam ya ce la siyama fi hadhihi al-a'zar musamman a waɗannan zamanin da ilimi yayi karanci jahilci da son zuciya yayi yawa yace kuma ka duba daga ciki auqadu qanadil alaiha sun kukkunna fitulun da aka hana su sun kunna akai akan kaburburan ko a wannan kubbobin rumfunan sun sassa fitulu kaga sun kai kansu zuwa ga la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu zawaratil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid wa surj rawahu ahlu sunan dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata masu yawan kai ziyara makabarta da kuma waɗanda suka riki al-asuj abin da suka riki wato alaiha al-masawal muttaqidina alaiha al-masajid wa suruj da kuma waɗanda suka riki gini da fitilu a ainihin wato masallaci kaburbura malai ke cewa kaga yadda suke ɗaukaka tutoci da suke ɗaɗɗaurawa ta aziman laha girmamawa ga wannan kaburbura din da bautar masu wannan kaburbura da kwaɗayi ko tsoron masu wannan kaburbura din za a ga sun kakkafa al'alam alamomi warraya da tutoci musamman irin ranakun idi ranakun bukukuwa irin nasu za ga kowane kabari akwai wata rana da aka ware wanda yake sananne ne da ake abin a can shi kansu shehu usman da kujen za ga akwai shekarar da za a ga akwai lokacin da ya zo a shekara lokacin ya zo a shekara za a ga sukan yi motoci har daga nan kan ana yin mota mota abinda a tafi baran shi suna taruwa a wannan gurin daga garuruwa na nesa da na kusa kamar yadda ka san a ranar arfa duk wani wanda ya aikin hajji yana wato yana arfa haka za a ga su ma daga wurare mabambanta in wannan ranar ta zo za a daga motoci wasu yan ƙauyuka ne wasu gasunan ne wasu ƙabilu daga wasu wurare na Najeriya da za a ga an damu an zo wannan wurin. An bayyanta. Yake cewa wabtadaru fi dinihim bil a'zumir rufat da haka sun fitinu a cikin addinin su ta hanyar girmama ainihin wato a'zumir rufat wato asusuwa da diddigaggu suna bautata musu koma bayan Allah ta hanyar roƙansu da dogara da su da tsoronsu da kwaɗayi daga gare su da yin bakance da sunansu da yin yanka da wani haka da a irin wannan wurin wanda duk waɗannan ibadun Allah madaukakin sarki ake wa amma duk za a ga ana zuwa ana yin waɗannan abubuwa wani za a gan shi ya je malam wani ma tsoho wani tsohuwa malam shekaru sittin saba'in wani ma ga ɗan shekara casa'in malam ya ginu tun da yarinta aka ɗora shi akan wannan keken bera ya girma ya yi kuciya a haka ya tsufa a kai ka gan shi kuka yake rarrasu kan kabari yana ta roƙon mai kabari kuka yana ta roƙon mai kabari wani shi kuma kila ɗan kasuwa ne ma shi gani yake sa hannun wannan mai kabarin ya sa kasuwancin zai ke tafiya da aka ko yaushe in ya saba yana ganin jarin zai iya karyewa zai iya talaucewa zai iya kaza zai iya kaza wata da ganta ta je ta fashe da kuka ta take wai haihuwa take so to duk za ta ga irin waɗannan abubuwa ba kance da kuma yin yanka ya ce ban na haru fi suriya a farfajiyar irin waɗannan wuraren wato wasu bidiyoyin mun ba su sallama wa ne kaje wasu wuraren irin su sudan irin su egypt irin su iran din iraq wasu bidiyoyi in ka gan su ba sai ka kai wayannan ma gaba ɗaya kamar kwata kwata kai baka ma taɓa ganin su ka taɓa jin labarin su an fahimta ko a nan za a ga suna soke raƙuma shanu tumaki suna neman ainihin biyan bukata na warakar wani mara lafiya nasu ko dawo da wani wanda ya bata duk bangu wannan bukatun wani rashin lafiyar da ta yi zanen sai a je irin wannan rana da ta zo haɓa a rana ce wanda za a je a yi ta kuka a yi ta addu'a a yi ta abin nan Allah ya ba wa da lafiya kowa da ya bata tun wajen shekara biyu an rasa inda yake ai ta addu'a Allah ta'ala wato wayannan mutanen su sa baki ya dawo ko makamancin haka ba da yace fi nukul tasib wannan aiki ne na ma'abuja at-tasib wato ma'abuja jahiliya irin na masu da Allah ta'ala ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ita wato sa'iba suka ce sa'iba ita ce wato dabbar da ta haifi ‘ya'ya biyar na biyar ɗin kuma namiji wannan ita ake kira sa'ib an fahimta taguwa da ta haifi ɗa ɗaya biyu uku hudu ta haifi har biyar sannan na biyar ɗin kuma sai zama namiji to wannan wanda ta yi wannan sai su tsaga mata kunni sai su batta kawai ba za a hauta ba ba za a soke ta ba ba za a dora mata kaya ba sa'iba bararriya ke kawai za a bata da ta gararan ba kar ta zo za ta ci ma dusa ko gari ka kore ta ba a hawa ba a soke ta ba kuma a dora mata kaya ta zama sa'iba saboda ta haifi 'ya'ya guda biyar na biyar din da mutu an can ba ba a ci sannan sai ainihin wato a baha'ir jam'i ne na bahira bahira ita kuma suka ce idan mutum ya je tafiya ya dawo sabbin ya dawo al'al wato mai kwaye wa Allah godiya Allah ya sa ya yi tafiya kila tafiya akwai hadari duka amma ya dawo gida lafiya a'a shi kuma da ya dawo shi kuma bahira ita ce tabbas shi ma sai ya suke ta baya hawa baya kaza baya kaza ta zama ko kuma wani mara lafiyar da ya warke ina fatan gari idan ya dawo daga tafiya ko wani mara lafiyarsa ya abin da to shi ma taguwar sa kawai sai ya tafi ya daina hawa ba a hawa ba a tsora mata kaya da sauran ta zama na'am ba lalle ita din ba ba lalle ba kila yana da wasu dabbobin kawai yanzu guda ɗaya zai ware ta ta zama kamar wato maimakon yi wa Allah godiya ya da lafiya kawai shi tun da suna da wannan canfi tun lokacin jahiliya canfi ne kenan kamar mutum yana da bai yi wannan gona abu zai iya faruwa a waccan ce sa'iba ita ce suke wannan sai ma'ana dan duk wanda ya ganta ya san taliba ina ba wanda zai ba ai duk wanda ya ganta a mutanen jahiliya kamar yanzu ne za a ga kawai an je wajen ramin juruwa ko na ba an zuba da an zuba wake ga mutane suna cikin jin yunwa wani shi kadai ya san irin gashin da yake karba amma ga wake ya kai wajen jiya ko mudu da yawa wajen yi ba kai a wajen ramin juruwa ba ka yi aka zuba ko suka yi ko kwai duk za a ga akwai irin waɗannan na ba ta an gane da haka su kuma lokacin jahiliya ka ji su kuma ne to wanda ya ɗauki irin wannan tasirin na wani cin nasara ta rayuwarsa ko yaye wata matsalar da ya jingina zuwa ga irin wannan dabbobin ya canfa su to me ya bambancin da wanda ya tafi magabarta yake irin wannan abubuwa shi yasa sai malam yake cewa aikin su kamar aikin ulul tasiri wal ma'ari iri ɗaya ina ba ta gane yake cewa kai su waɗannan ma a azamu shirkan su masu zuwa wajen kaburbura wato wa'annan sa'iba da bahira din sukan sanya su a matsayin aliha iyayen gidi ma'ana a mutum ya ina za a hau ko a yanka ko abun da ta zama ubangiji wannan ba taguwar da mutum ya tsaga a kunne ta zama ubangiji yanzu yana da bukata wajen da zai je ya faɗi ya nemi bukata ita ma wannan bahira din haka ta zama ubangiji ta zama wata shufa'a sun zama wannan kamar wasu shufa'a za a dinga kamun kafa da su an fahimta ko to yake cewa wayancan kaga abin da suka yi kenan wa haula su kuma wadannan sammu sadatal sadatal wa auliya su kuma wayannan shugabanninsu da waliyansu suke wa irin wannan suke ba irin wannan tasirin wasammu du'a'ahum iyyahum tabarrukan wa tawassula wai suna cewa irin ka je irin wannan wuraren kayi addu'a ko kayi kayi addu'a a gurin wato kaman neman albarka ne da kuma neman kamun kafa wa kilahuma mushrik fi fi'lihi billahi ta'ala wa haula a'zamu shirkan yace wayannan masu bautar kaburbura ko da cikin kaburbura shirka su tafi girma tafi tsanani li'annahum yushrikuna fil raqa' domin su suna yin shirka da Allah ne a lokacin wadata wa fi shidda da kuma lokacin tsanani bal hum fi shiddati aktsaru shirkan lokacin ma da suka shiga cikin tsanani sun ma fi tsananin shirka wa ashaddu ta'alluqan bihim min halati raqa wa amma mushrikul jahiliyyati al-ula fa yushrikuna bi raqa wa yukhlisuna lillahi fi shidda ma'ana bambancin mushrikai ne yanzu masu zuwa kan kaburbura suna wannan mushrikan da sai in sun shiga cikin tsanani da bala'i to sai su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma in suna cikin halin wadata da zaman lafiya da kwanciyar hankali to shi ne suke shirka to amma wayannan za a ga ne wai mutum yana ya shiga ya shiga cikin matsananciyar rayuwa maimakon wannan yanayin ya tuna masa da Allah sai kuma ya je kan kabu shi sa ba da yace su wannan shirka su ta ba ta jahiliya tsanani ba yace walgamasul hajat sun nemi ainihin biyan bukatu wanda irin bukatun da ba mai iya biyan su sai Allah min mautahu daga matattunsu ta hanyar jawo wani alheri ko tunkuɗe wani shari sun rikitan zuciya a matsayin abin bautarsu wannan shine sababin da yasa su suke bautar wani Allah yace kai ba wannan ba dukkan wani saban Allah madaukakin sarki to san zuciya ne bautar da san zuciya shi ke haifar da shi duk lokacin da wato mutum zuciyarsa ta so wani abu kawai zai je aikata wannan abu shekan ma baya zo musu sai ta babu kan zuciya a fahimta saboda san zuciya shi ne yake makantar da mutum ga gaskiya ya kibinta kuma wannan shi ne sababin tabewa da tsiyacewar bin adam a tsoron kasa san zuciya domin kamar yadda shari'a wato kama annal wato annal tilaba shari'a kamar yadda lazumtar shari'ar musulunci zahiri da batini shine dalilin arzikin mutum duniya da lahira to kishiyoyin juna ne haka idan mutum ya shugabantar da san zuciyarsa ya zama shi yake bi wannan shine sababin shakawa bin shari'ar musulunci shine sababin sa'ada shi kuma wancan sababin shakawa Allah maɗaukakin sarki ya tsare. ya ce tabbas iblis ya riga ya farauce su a cikin ainihin wato tarkonsa ya kuma kama su ya ce kai wasu daga cikinsu ma daga baya sun zama mataimakan shedan domin suna taya shi wannan aiki ta hanyar ainihin wato kira zuwa ga bautawa gumaka da dukiyoyinsu da kuma ainihin wato rayu- rawukansu da kuma ainihin wato harshensu ta hanyar kira mutane zuwa ga wannan bauta ne. Sai mu ci gaba ko? Wannan bayanan da sun fito ko? Sai malam yake cewa za a shiga mun gama wancan babu. ya ce wannan kuma fasili ne faslun a zukuru fihi bayanin hakikatin sihir wa hukumin sahir wa zikir hukumati man saddaqa kahinan mala ya ce shi kuma wannan babin ko fasalin a cikin sa zaka je malam zai ambaci bayani game da hakikatin sihir hakikatin sihir wa hukumin sahir da kuma hukuncin mai sihiri wato matsayi da kuma ambaton hukumar duk wanda ya gaskata boka ko matsafi wato a wannan fasali al'amura guda hudu za mu abu na farko shin sihirin nan gaskiya ne akwai sihiri ko babu da yake yana afkuwa ko baya afkuwa sannan abu na biyu menene hukuncin mai koyan sihiri da sake ya yi aiki da wannan abin da ya koya ko bai aiki da shi ba mai hukuncin ba abu na uku wace irin hukuma shari'a ta tanada ga matsafi sannan nau'o'in sihiri ko tsaki waɗannan su ne abubuwan da za mu ja cikin waɗannan mai cikin insha Allah ina fata an gane Allah yake cewa wasihiru haqqun wa lahu ta'thirun والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره الكدير أعني بذا أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك Allah yake cewa wasihiru haqqu sihiri gaskiya ne akwai shi walahu ta'thiru kuma yana da tasiri ma'ana tsafi akwai kuma tsafi yana da tasiri lakin sai dai tasirin nasa bima qaddarahu al-qadir da abinda al-qadir ubangiji mai cikakken iko ya kaddara idan mai tsafin yayi tsafi Allah ta'ala ya kaddara wato tsafin ya tasiri wa wanda aka yi wa sihirin ko aka yi wa tsafin sai ka tsafin ya yi amfani ya wato ya yi tasiri a kansa. A Ali bi zatta kadiri ya ce abinda nake nufi da wannan kaddarawar ma kad qaddarahu fil kauni abinda ubangiji ya kaddara a cikin kaddara kauniya la fi shir'atil mutahhara a'a ba a cikin kaddara ta shari'a wato kaddara shari'iyya kaddara irin ta shari'a al-mutahhara tsarkakakkiya ba wa hukum ala zahir yace kai hukunci akan matsafi bi takfiri da kafirci wa haddu bil qatl kuma haddin sa kisa bila nakiri babu kokonto kama atati sunnatul musarraha kamar yadda ya zo a cikin sunna bayyananniya ko tabbatacciya mimma rawahu tirmidhi daga abinda imam tirmidhi ya ruwaito wa sahaha kuma ya inganta an jundubi daga jundub wa hakaza fi athar haka ma ya zo a cikin wani athar amrun bi qatlihim wato umarni na a kashe matsafi ko matsafa ruwiya an umar an ruwaito wannan athar din daga umar ko kace wa hakaza ruwiya an umar fi athar haka aka ruwaito daga sayyidina Umar a cikin asar amrun bi qatlihim da yayi umarni da a kashe su wa sahha an hafsata haka asar ya inganta daga nana hafsa inda maliki a wajen imam malik ma fihi aqwa wato ma din nan bi ma'ana allazi ma'ana wa sahha an hafsata inda maliki ya inganta daga hafsa a wajen malik me ya inganta allazi fihi aqwamun shidil lisalik abinda a cikinsa akwai aqwa wato dalili mafi karfi murshidin wanda zai shiryar lissaliki ga wanda yake bin tabanci na fata gani kamar yadda muka faɗa cewa ya kasa wannan fasalin zuwa gida hudu da farko sai ce wa sihir haƙo zai yi bahasi na farko akan hakikatu sihir wa ta'athir ta'thiri wato haqiqatu sihir haqiqanin sihiri wa ta'thirihi da kuma ta'thirin sai ya ce wa sihiru haqqun ya'ani mutahaqqiqun ma'ana sihiri tabbas wa wuquhu wa wujuduhu da faruwar sihirin da samuwar sa tabbas walau lam yakun mawjudan haqiqatan domin da babu sihiri a haqiqa lam talid an-nawahi anhu fi shar'i to da hali game da yin tsafi da sihiri bai zo ba shari'a duk da shari'a ta ce kar a yi tsafi akwai shi ke ina fata an gane walwa'i da ala fa'ili sannan ga shari'a ba ta faɗi wani narko da azaba da za a yi wa wanda ya yi tsafi sannan ga hukumomi irin wanda mutum zai fuskanta a nan duniya da kuma hukumomi da in yana yin tsafi zai fuskanta a lahira duk da kuma neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga tsafi kaga duk wa'annan dalilai ne da suke nuna shi akwai tsaki kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da labari akan cewa tsafin nan akwai shi a zamanin fir'aun an fahimta domin ya so an yi wato an yi arina bihi mu'jizati nabiyyin lahi musa fir'auna ya so ya yi mu'araba ya yi fito na fito da mu'jizozin annabin allah musa fil'asa da sanda ba da an arrama huwa wa qawmuhu بقولهم إن هذا لساحر عليم kaga lokacin wannan da aka yi wannan abin da ya faru mukabalar da aka yi tsakanin mutanen wato sahara na fir'aun da annabi musa ina fata gani kaga Allah ta'ala da kansa ce inna hada mutanen fir'aun suka ce inna hada la zahirun alim lokacin da annabi musa ya je mu sandan su daga tanan muciji suka ce inna hada la zahirun alim lalle wannan matsafi ne kuma ya kai sabu abin tun a wancan lokacin Allah ya bada labari har zuwa faɗin Allah ta'ala qala fir'aunu tuni bi kulli zahirin alim fir'aun ya ce to ni ba ku zo min da duk wani matsafi alim wanda ya haƙi ya tsafi a zo min shi karatun da ya zo mana da dabo ya zo da tsafi to mu a nemi matsafa ƴan uwan wanda Musa tsafi ya ci to kaga waɗannan ayoyi sun nuna cewa shi akwai sabuwar shi tsafi wala wun ta'firu sannan yana da tasiri domin daga cikin sihiri akwai wanda yake sa rashin lafiya in aka yi mutum wannan sihirin akwai sihirul mara mutum ya ta rashin lafiya a je asibiti a yi ta gwaje gwaje a ce ba ka komai ba ko dai rashin lafiya ta dinga zuwa lokaci lokaci ko kuma ta zama na rashin lafiyar ko da yaushe a cikin ta kuma sihiri ya kai mata haka shi sihirin akwai shi kuma in an yi yana iya yin tasiri da izinin Allah in Allah ya ga dama ya kaddara bisa wata ɗaukaka da wata kankarewar zunubi da yake so ya wa wanda aka rasa sai abin ya kama shi tasiri akan da aka cikin tsafi akwai wanda yake sa mutum rashin lafiya kai daga cikin tsafi akwai wanda yake kisa akwai mutum tsafi kuma tsafin ya tasiri sai ga mutum ya mutu a ciki akwai wanda yake haukata mutum gaba ɗaya mutum ya haukace da lafiya lau ana ta mu'amaloli ana harkoki da shi amma kawai sai a je daga cikin sihirin akwai sihirin sinu sihiri ne kawai da wato tsafi ne na hauka da aka shi kansa sai mutum kawai duk wanda ka kawo ko ya zama mai kuma ya zama akwai sihirul homon shi kuma nutsuwa kawai sai ga mutum ya zama very calm sai ya yi awa ɗaya bai ce kuma komai ba baya duka baya antara baya kaza baya kaza shi ma wannan wani nau'i ne na tsafi ya danganta shi matsafin wanda irin aljanu ya yi amfani da su da kuma wanda hanyoyin ya yi dan ya yi tsafin sannan wani irin tsafin aka zo masa da shi aka ce ya yi da haka akwai sihirin da yakan sa hauka akwai sihirin da yake makarantar da mutum ba cuta ba ce ba abin da bane kawai sihiri aka mutum zai ce ya daina ya makaranci daga ciki akwai wanda yake raba mutum da matarsa suna so ƙaunar junansu amma a waye gari ko in ya shigo ya dinga jin tana warin gaba ko in ya shigo ta dinga ganin gidan ya yi mata duhu zuciya ta kamar za ta fashe ba ta san da ba ta san jin maganar da ba ta san taba wani abu ma nan irin wannan akwai sihirin da za a raba mutum tsakaninsa da garin su wanda ake cin kurciya kwata kwata da ya fura baya ko kai a idan ka da shi ma in aka haɗu ya haɗu da wani wanda ya zai shi wanda ya ƙara ko a raba shi da wajen aiki kaga a gida lafiya ko gurin sana'a amma da ya je gurin sana'a ta kuma ba zama lafiya sai an kwaso shi an dace yana zuwa gida kuma sai ga abin kamar wani kamar wasan ya sai dai shi a wata ya na dawo gida kuma amma ana mai da shi ko yana kuma gurin aiki ko gurin abin da duk wannan sihirin ba ta akwai wannan sabon sabon kuma suna wannan tasiri lakin ba da shi sai dai wannan tasirin na wannan sabon tasirin zalik إنما هو بما قدره القدير tasirin yana faruwa ne da abin da Ubangiji mai cikakken iko ya kaddara ai bi ma qabahu da abin da Allah ya hukunta wa qaddarahu ya kuma kaddara shi wa khalaqahu kuma ya halicce shi inda ma yulki sahir ma yulki lokacin da yulki sahir mai wato mai sihiri ya jefa abin da ya jefa a ali bi zadda qadir yace abin da nake nufi waccan kaddarawar ma'ana ko da an yi samun sai Allah ya kaddara to kaddara kala biyu ce akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kauniya to wace irin kaddarawar ce in Allah ya kaddara tsafi yake kama mutum to shi ne ma da yake cewa ma qad qaddarahu bil kauni abinda ya kaddara amma kaddara kauniya wa sha'ahu kuma ya ga damar hakan ya faru ba dan ya shar'anta yin hakan ba dan karka ga dan an yi tsafi kuma tsafin ya yi tasiri wa wanda aka yi wa tsafi ka ɗauka to tun da an ce sai in Allah ya yarda kamar Allah ya yarda ya yi tsafi a'a Allah ta'ala sai ya ga dama bisa ƙaddarar ta kauniya wannan tsafin yake zuwa ya yi tasiri amma a shari'ance ƙaddara shari'iyya ta haramta yin tsafi ina ba ta gani abin nufi dai a wannan yake cewa annan sihira laisa bi mu'assirin lidati shi sihiri ba shi bane mai yin tasiri a karan kansa wajen ya amfanar ko ya cutar innama yana yin tasiri ne bi qada'illahi ta'ala da hukuncin Allah in Allah ya hukunta tasirin ya wato sihirin ko tsafin ya tasiri sai ya tasiri domin ubangiji ta'ala khaliqul khair wa shar shine ya halicci alheri da kishiyarsa wa sihru min ash-shar shi ko tsafi yana cikin sharri dan haka Allah ta'ala ma cikin suratul baqara yace fa yata'allamuna minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai yace wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah wa huwa al-qada'u al-kawni al-qadari shine kaddara da Allah ya hukunta ta kuma kaddara wanda take kauniya domin ubangiji ta'ala bai yi izini da ayi sihiri ba a shari'ance ya tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim ta hanyoyi mabambanta daga Nana Aisha radiyallahu anha dan ka tabbatar da cewa sihiri akwai shi kuma yana yin tasiri amma da izinin Allah domin su hira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa an yi masa sihiri hatta innahu la yukhayyalu ilay har sai a dinga raya masa sai dinga ganin kamar wato wato irin sihirin nan na khayal ina ba ta gane kamar wani rufa ido haka sai da jin kamar yayi abu kaza kuma bai yi ba sihiri aka yi masa kuma ya dan kwana biyu a cikin wannan sihirin sai ya dinga ganin kamar yayi abu kaza annahu yaf'alu shay sai ga kamar yayi wani abu wa ma fa'ala kuma bai Annabi sallallahu alaihi wasallam har dai wata rana na Aisha ta ce yana waje na ya roƙi Allah ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a sai da kansa ya ce ya Aisha lalle Allah madaukakin sarki aftani ya yi mun bayani game da abin da nake neman bayani na wannan yanayin da nake ciki sai na ce ya ma'aikin Allah me Allah ta'ala ya labarta maka game da wannan abu sai ce a Aisha wasu mutane guda biyu sun zo mun ɗaya daga cikin su sai ya zauna a wajen kai ɗaya sai ya zauna daidai wajen kafata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanci sai ɗaya daga cikin wannan mutanen guda biyu sai ya gaya wa ɗan uwansa sai ce wai me rashin lafiyar wannan bawan Allah Annabi yana kwanci ɗayan sai yake tambayar ɗaya wai menene ya damu ke damun sai ɗayan ya ce afi aka yi maka matsubu afi aka yi maka sai ya ce waye ya masa tsafin sai ya ce labid bin al'asam al-yahud min bani suraik wani ba yahude ne da ake kiransa labid bin al'asam ɗan kabilar bani suraik shi ne wanda aka sa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu sai suke tattauna sai aka ce to da me da me aka hada aka yi tsafi dan ka san wani lokaci za a yi tsafi sai a ce shi yasa za ka koka yi suke son a ɗauko ko gashin mutum ko a ɗebo sawun tafin kafarsa ko a yanko wani ainihin eh, yanayin jikinsa tufafinsa ko a yi kaza a yi haka aka ce da me da me aka hada wajen yi masa tsafi sai ce sun yi amfani da kumfinsa da kuma gashin kansa sannan sai aka yi amfani da wato a ɗan balle wato ɗan balle suka ce wani abu wato a kan hudar dabino can saman abu wani ɗan abu da ya lullube hudar dabino to shi aka yaya aka cire shi da shi aka haɗa da gashinsa da kumfinsa aka yi wannan tsafi Nabi yana kwance yana ji ana ta wannan bayani sai ɗayan ya sake tambaya ce to a ina aka je aka sa wannan tsafin sai ya ce an sa tsafin ne a rijiyar da ake kira bi'iri zarwan wata rijiya a can aka je aka jefa wannan tsafin bi'iri zarwan na fata an gane kaga an gaya wa annabi menene damuwa suwaye suka yi masa a ina aka yi da aka yi masa wannan bayani Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ya kwashi wasu cikin sahabbansa aka tafi wannan rijiyar. Yace yana leƙawa wajenta sai ya ga a wajen rijiyar akwai wani- akwai bishiyar dabino. Bayan daga baya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yake ba na Aisha cewa an ɗauko wannan sihiri. Sai yake gaya wa na Aisha cewa wannan rijiyar da muka leƙa ruwanta wato kamar an jiƙa lalle. kamar an jika lalle shi ita ruwan rijiyar sannan dabinan da ke gurin 'ya'yan dabinan kamar kan ashayafi wasu suka ce kan shay- an ce kamar kan shaidanu wasu suka ce saboda munin su wasu kuma suka ce a dalbuha ka annahu ru'usu shayadin ko naqluha ru'usu shayadin suka ce kamar kan muciji kan muciji 'ya'yan dabinan haka aka ɗauko wannan sihirin aka lalata shi shi ne Allah na Aisha take cewa ba za ku fito da wannan mutumin ba kuwa sai ce a tunda ni dai Allah madaukakin sarki ya warkar da ni ya bani lafiya shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan me yake tabbatarwa mala ya kawo mana wannan hadisin dan mu tabbatar da cewa sihiri akwai tsafi akwai shi kuma yana tasiri ina fata an fahimta wa qad thabata wa taqarrara min hadha wa ghayri to da wannan hadisin da wani sa ya tabbatar da cewa tahaqququ sihir akwai sihiri kuma yana tasiri amma bi iznillah baya yin tasiri sai da izinin Allah da zahirin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisan da kuma maganganun da yawa cikin sahabbai da kuma maganganun manyan malamai to amma game da kashe wanda ya aka kama ya yi tsafi to shi kuma malamai suka ce fa ammal qatl bihi wal imrar wat tafrika bainal mar'i wa zawji amma game da cewa sihiri yana yin kisa yana sa rashin lafiya tsafi yana rabo tsakanin mutum da matarsa yana makantarwa shi ma wannan wani abu ne da ba a iya musulta abu ne da tasirin yana iya yin tasiri ya haifar da irin waɗannan illolin ina ba an fahimta sai yake cewa wa hukum ala zahir to sai kuma hukunci wato wannan mun ji game da cewa akwai sihiri kuma yana tasiri wannan shine kamar gaba ta farko a ƙarƙashin waɗannan baitukan guda biyu a baitin gaba sai cewa hukum ala zahir bi takfiri kai hukunci na cewa da kafirci ma'ana kai hukunci akan boka ko akan matsafi bi takfiri daga kafirci wa hadduhu sannan an kama shi wani irin haddi ake wa matsafi sai ya ce alqatul kisa bila da kiri babu ko hukunci sai ya ce to game da hukuncin mai sihiri hukuncin wanda ya koyi sihiri ko yake koyar da tsafi ya koyi tsafi ko kuma yake koyar da mutane tsafi ya yi aiki da wannan tsafin da ya koya ko bai taɓa yin aiki da shi ba to bi annahu kafar ya yi kafirce bi hadha dham alladhi huwa fi saboda wannan zunubin da ya aikata na tsafi wannan wadibun sarihun fil fi ayatul baqara wannan ko abu ne wanda ke a fili karara kamar yadda ya cikin suratul bakara in ka karanta wata ma'umma ta tudu shayatin ala mulki sulaiman to har zuwa inda yace walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wannan cikin ayar da malamai suka kafa hujja da cewa sihiri kafirci ne dan haka in mutum an kama shi yayi tsafi to kafirci ina fata an gane to sai kuma haddin sa an kama wanda yayi tsafi ko matsafi ne yana karantar da tsafi ko kuma yana yi wa mutane tsafi to sai suka ce alƙatul barbuhu bisai za a sare kansa da tafi bila da kiri babu kokonto bal huwa sabitun bil kitab min umumin nusus fi kuffaril murtaddin in ya in aka sa shi cikin fadin waɗanda suka kafirce suka yi ridda a musulunci to hukuncin su kisa shi ma ya shiga cikin su kamar yadda zai zo kuma cikin hadisi wanda yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi marfu'an ya kuma inganta shi mawqufan daga Jundub bin Abdullahi al-Bajali. Yace babu ma ja a fi haddi zahir shi Imam Tirmidhi yace babun da yake magana akan wani irin hukunci ko haddi za a yi wa matsafi. Sai ya kawo wannan hadisin na Jundub. Yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haddu zahir darbuhu bisayf. Ma'ana haddin boka ko dan matsafi a sare kansa da takobi. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه Imam Tirmidhi yace sai dai wannan hadisin ba mu san cewa hadisi ne ba mu samu wata hanya da irin hadisin marfu'i ba ne sai wannan hanya wa Isma'il bin Muslim al-Makki yudha'af fil hadith sannan akwai wani mutum da ake kira Isma'il bin Muslim al-Makki shi kuma ana raunana shi fil hadith a cikin hadisi bai kiba da hifzi ta bangaren hadisi yana da matsala a hadda wa Isma'il bin Muslim al-Abdi al-Basri akwai kuma wani da ake kira Ismail bin Muslim al-Abdi al-Basri kala waki' waki' yace huwa thika shi wannan ainihin thika ne wa yurwa wa yarwi an al-Hasan yakan yi ruwaya daga Hasan aidan wa sahihu magana da ta zama ingantacciya shine an jundu mawqufan maganar mawqufiya ce zuwa ga jundu amma wal amalu ala hadha al-hadith inda ba'd ahli al-ilm wasu daga cikin malamai suna aiki da wannan hadisin daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu su cewa in an kama matsafi hukuncin su kisa a sauke kansa da takobi wannan shine ra'ayin Malik bin Anas a wajen Imam Malik bin Anas an kama matsafi ya tabbata yayi tsafi to kawai shikenan hukuncin su kisa wa qala Shafi'i Imam Shafi'i shi kuma yace innama yuqtalu zahir ana kashe matsafi idza kana ya'malu min sihiri ma yablughu al-kufr idan a cikin tsafin nasa tunda tsafin iri iri tsafin da yake yi ya kai ga kafirci to idan tsafin da yake yi ya a cikin aikin da yake na tsafi ya kai ga kafirci misali wani zai wani zai ce a ta taka alqur'ani kai ta kalmi da qur'ani ka raba izu izu su sai ka raba 30 ka taka 30 nan ka taka 30 nan kai kulle shi da takalmi kuma ka shiga ban daki da shi a haka kaga wannan wanda samun ya kai ga irin wannan ta'addanci irin da kafirci to wannan imamu shafi ya ce akwai tafsiri akwai ƙarin bayani idan irin tsafin da yake ya kai ga kafirci to za a kashe shi bayan amila amalan amma idan matsafi ko boka ya aikata wani aiki dunan kufur wanda bai kai kafirci ba falam yara alaihi qatlan shi imamu shafi baya ganin za a kashe shi imamu shafi a wajensa kenan imam malik shi ba wannan tafsiri matsafi ne kawai hukuncin sa kisa imamu shafi ya ce a duba me yayi na tsafin in abin da yayi na tsafin ya kai ga kafirci a kashe shi in abin da ya aikata na tsafin bai kai ga kafirci ba to ba za a kashe shi وهكذا في أخر أمر بقتله أيالي السحر sannan ruwiya an umar ibn al-khattab an rawaito daga umar ibn al-khattab shi ma yana da wannan ra'ayin cewa za a kashe wanda yake mallafi wa hadha al-akhar al-musharu ilayhi fil bab huwa ma rawahu al-imaman al-jalilan wannan abin da aka ishara akhar din da aka ishara sa cikin wannan babu shine ainihin wato akhar din da manyan malamai guda biyu imam ahmad bin hanbal al-shaybani da muhammad muhammad ibn idris al-shafi'i wannan shine abin da يجي أخبرنا سفيان وابن عيينة عن عم بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب يجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رب تتكدى أن أقتل كل ساحر وساحرة يجي يا بعد بكاء gwamnoninsa da wayanda ya nuna mukamai a kasashe da wurare da banda ce duk wanda aka kama shi yana yin tsari namiji ko mace aka shi fadi mai ba da labari ce fakatan na salata tsawahira sai da muka kashe bokaye matsafa guda uku kaga a wajen sayyidina Umar shi ma yana kan wannan cewa hukuncin matsafi kisa wasaha ala qalan al hafsa sannan ya inganta an rubuto daga hafsa binti Umar ita ma yan sayyidina Umar radiyallahu anha inda Malik bin Anas a wajen Malik ibn Anas wanda a cikinsa akwai dalili mai karfi shirin lisani shi ne ma'ana abinda imam malik ya rubuta cikin muwaddasa babu ma ja'a fil qila wa sihr min kitab al uqul sai kawo hadisin an muhammad bin abd arrahman ibn sa'ad ibn zurara annahu balagahu anna hafsata zawj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qatalat jariyatan laha saharatha na da hafsa ita ma ta ba da umarni a kashe wata bai wata da ta yi mata sihiri aka gano cewa ai bai wata ce take ce mata wannan sirrin ta bada umarni a kashe wa kad kana dabbarat ha fa amarat biha fa qutila da ta ce idan na riga ki rasuwa kin zama yana yar ta yi mata tadbiri idan ta bar ita na da hafsal da mutu da wuri kawai ne ta je mata tsafi dan ta mutu sai aka gano cewa ita ce mata tsafi ta ce kin jawo kanki قال مالك امام مالك yace as-sahir alladhi ya'malu sihr wato matsafin da yake yin tsafi wala bi amal zalika lahu ghayru huwa mithlu alladhi qala Allah ta'ala fi kitabi walau alimu ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل ذلك إن عمل ذلك هو نفسه ابن كثير رحمه الله كتوى وقد ذكر الوزير أبو المظفر asar ne yake ta kawowa game da maganganun malamai game da kashe wanda ya kama shi yayi tsafi suna da yawa maganganun muna da lokaci to yanzu abin da ya rage a karkashin wannan shine bahasi na hudu a karkashin wannan shine bayanin nau'o'insa an fahimta akwai maganar ilmin nujum wato ilimin taurari da kuma nau'o'in ilimin taurari ne insha Allah shi za mu tashi a kansa abinda muka karanta ya zama daidai